Shirin fashin baki.
More music at houseofsongs.com.
Fashin baki.
warwarar sakakkiyar sakar hikima da aka saka ta da allurar waka domin faɗin sokanka da hannunka mai sanda ga al'umma.
kowaye mai wannan warwarar
mai gabatar da wannan shirin da kuma bakon shirin su ne masu wannan warwarar. To sai dai wa ke zama bakon shirin bakon shirin shine masakin sakar da za a warware tare da mai gabatar da shirin nasir abbas babi
Fashin baki.
waƙar 'yan sanda wacce farfesan waƙa ya rubuta ya kuma rera. Kuma tuni ya ba mu lokaci cikakke muka tattauna da shi akan wannan waƙa ta ɗan sanda.
Warwarar waƙoƙin farfesan waƙa. Fashin baki.
Sakakkiyar sakar hikima.
da aka saƙa ta da allurar waƙa domin faɗin sokanka da hannunka mai sanda ga al'umma.
baiwa taguwar ɗaga bayi ba mi yi rikon tasa kaina kai to kai kiransa da bami
Shin kowaye mai wannan warwarar?
Me gabatar da shirin tare da bakon shirin su ne masu wannan warwarar. To sai dai wake zama bakon shirin.
Bakon shirin shi ne masaƙin saƙar da za a warware.
Tare da me gabatar da shirin.
Fashin baki. Warwarar waƙoƙin farfesan waƙa. Fashin baki.
idan rana fitar takwai dalilai a kisfewar ta ma akwai dalilai idan kowata yana da matsugunai gurin haskensa za mu ga rukunai
Idan ba manta ba har yanzu muna cikin sharhin waƙar farfesan waƙa mai suna ɗan sanda wacce ya ta domin nusar da al'umma da kuma gwamnati haƙoƙan da ya kamata a kiyaye wa 'yan sanda. A cikin satin da ya gabata kuma mun saka aya a baiti na hudu inda har ya rero mana shi yana mai cewa.
Ƙasa-ƙasa akwai 'yan sanda albashinsu an inganta makomarsu su da iyalai da rayuwarsu an alkinta kayayyakin da za su yi aiki duk an ba su amma su gata ba rashawa ba ba hanci ba ba sa marmari daga kowa
Tumadalla an gaida Suleiman ya tijjani ka cika naka aiki kuma saura naka domin mun bi ka sharhin baitin nan.
Wato ni a fahimta ta fa eh, bayan cewa rashawa da hanci ɗabi'a ce ta ɗan adam wannan munin halinsa ne ba wai a aiki ba ne kawai. Amma wasu ayyukan dole lalacewar aikin tana kuma ƙara ruruta wutar abin. Daga cikin wayan nake zargi a wannan abin akwai aikin ɗan sanda.
Fashin baki.
lallai ne in dai an samu ingantuwar wasu abubuwa to dole za a ga gagarumin sauyi daga ciki kamar daga dango na biyu da na baka misalan ƙasa ƙasa ko yan zana nake cewa makomar su su da iyalai duk rayuwar su an alkinta kayayyakin da za su yi aiki duk an ba su an musu gata in dai aka samu wannan to kamar ƙarshen da nake ce maka ba rashawa ba ba hanci ba ba sa marmari daga kowa wallahi akwai waɗanda ba sa buƙatar abin hannun kowa ba kuma sa buƙatar wata rashawa ko hanci abin da ya dame su na tsaron ƙasa da lafiyar al'umma da tabbatar da bin doka da oda shi za su yi amma akwai waɗanda aikin yana danna hannunsu zuwa lalacewar saboda ba su da wata mafitar bayan wannan daga ciki ai shine nake kwatanta maka ƙasa ƙasa ba Najeriya ce kawai akwai 'yan sanda ba a wasu kasashen ma akwai 'yan sanda amma in aka inganta musu abubuwansu ya za a inga yawan kama su da wannan ko da za a samu a kaso ɗari kila bai fi kaso biyar ba ko goma ko ashirin in yayi nisa amma mu a nan lalacewar ba ita ce da kusan kaso tamanin ko saba'in a ina za a ce kuma an samu abin da ake nema shi sa sai ce ƙasa ƙasa akwai 'yan sanda albashinsu a inganta makomarsu su da iyalai daga cikin ƙarin inganta abubuwan nan bayan ka inganta albashinsu ka inganta kayan aikin ka inganta alawansu su to su da iyalansu kai ne ka je aka kashe ka a gurin aiki ka mutu a gurin aiki aka inganta iyalanka aka fifita su aka baka lambobin yabo shugaban kasa ko gwamnan ku ya zo aka yi taron karrama ka wajen jana'izar ka ya wani ma ba zai soye wannan aikin ba saboda martabar da aka baka sannan ga wani kambe na girmamawa da ƙasa za ta ringa tunawa da kai an ware iyalanka za su yi kukan rashin ka kuma amma ba za su yi kukan rashin abubuwan ingantuwar rayuwa ba akasarin waɗansu daga cikin ma'aikatan nan idan suka rasu shikenan tukubar rayuwar iyalansu ta tarwatse a ina za ka so ka je ka cusa kanka inda za a kashe ka bayan in ka rasu babu mai iya rike maka iyalinka gwamnati kake wa aiki mu kake wa aiki al'umma ƙasa baki ɗaya amma in ka mutu babu wani tsakyawan tsari na inganta rayuwar iyali akwai amma a zahiri akwai shi irin yadda muke tunani din babu sauran ƙasashe ko ba haka ba ne kana nan kana ɗan ƙaramin ka kana can ƙasa ba wani ƙaton matsayi ba amma in ka rasu a gurin aiki wajen kare ƙasa wajen kare martabar ƙasa akwai da zai a baka kambe na girmamawa gawarka ce fa a karrama ka a karrama iyalanka a tabbatar ɗawainoyin karatu da abinci da muhalli da rayuwa da lafiya da tsaro duk abin da suke bukata ba za su tagayyara ba ka san kana da wannan tabbacin babu irin kokarin da ba za ka bara ka dinga tsoron ka ba.
Bashin baki. Warwarar waƙoƙin farfesan waƙa.
Ai, akwai ƙasashen da ya zance duniya ta yi retin ɗinsu ko kuma ta ɗaga su a matsayin wato in ana lissafin guraren da aikin ya ci gaba suna 'yan gaba-gaba ba sai mun kai irinsu ba akwai daidai-daidai irin namu amma kar mu shiga kuma lalatattun mana misali in ana magana tsarin aikin ɗan sanda da duniya waɗanda ake yabawa na kan gaba zaka ji ana magana ingila ana magana canada ana magana netherlands ana magana faransa japan us australia germany china da italy amma ana magana lalacewa ai kar mu shiga ɓangaren lalacewar kuma irin ana magana irin su a ce haiti mexico kenya bama iraki somalia afghanistan sudan rasha pakistan nigeria india ya za mu shiga irin wannan layin irin mu matso kusa kusa ma da waɗannan ake kallon su a nagartattu mu gwama mana mu je irin su Botswana in ana magana mu ne giwa Afirka mu ne komai ya kamata a koyi da mu duk wani siyasa Afirka tattalin arzikin Afirka kusan komai ya ta'allaka akan mu Bashin baki.
amma kuma mu a harkar tsaro mu zama koma baya kuma mun zira ido muna ta ci gaba da tafiya a haka ana tafiya sai yaushe za a gyara to shi kuma baiti na biyar a tsaya nan kafin baiti na biyar ka faɗi taka bari in faɗi tawa farfesan waka mai sauraro shin ko kana fahimtar hikimar da ya sa muka ce a wannan shiri na hikima taguwa mawaƙin wakar ne zai zo ya sharhinta da kansa shin ko ka fahimci yadda waɗannan kalamai suke fitowa daga cikin zuciyar farfesa zuwa zuciyarka kai mai saurare Bashin baki.
farfesa ja mu tafi
bayan su ina ta magana a kan shi ina ta magana kan rayuwarsa da kayayyakinsa da kayan aikinsa sai na ƙara komawa kan a ina ma yake zaune ya ingancin gurin ya ya kamata ya kamata a ce gurin ya zama sai na buɗe da cewa ɗan da bishan kamar wata rumfa
dan da bishan kamar wata rumfa benci ba gurin shayi ba ba ko da kujerar gaske ba fankar a sha iska ba babu da bayan samantan gaske ban ga kamar akwai tayin ba rufin saman kubar dai zancen wai ɗakin tsaro don kowa
fashin baki.
Irin shi kuma sai na buɗa ma ƙarfin yadda abubuwan suka lalace wannan muhallin ma shi ma ba inganta ba. Na kawo maka kwatance irin yanayin division ɗin, za ka je division fa ka samu. Wannan abubuwan da lissafa maka ba ƙaramin abu ba ne yanzu nan za ka gansu. Babu cikakken siminti a wasu gurare, a kan bencina ko tebura ake zama babu magana kujera dama ba ma kowa ba. Babu wata wani lokaci ba wuta ma balle a samu fanka, kin yace ba ma fankar a sha iska. Balle wai babu ma magana fa ba siminti to amma yake magana tiles saman ma za ka ga ya ɓaɓɓako na zuban ba silif kwano ne kawai ko gini ne ko ma meye dai amma yana na ya ɓaɓɓako ba amma da ba wani zuban ma ruwa yana zubowa ta haka kuma a wannan ne fa gidan masu tsaro nan ne in akwai wani mai laifi kafin a gashi kotu nan za a kai shine nake ce maka rufin saman a bar dai zancen wai ɗakin tsaro don kowa dukkaninmu duk gari in an taru da in ana magana ta za a yi police station shi ne gurin tsaro nan ne aka ajiye don a tsare mutane a tsare lafiya sun wani abu ya tafi su za a fara kira amma su fa ka dubi irin yadda ake zayyana maka yadda gurin nasu yake to shi yasa da na tashi kwatance sai na ce dan division kamar wata rumfa ga benci kuma ba shi ba gurin shayi ba bale a ce ai an an gabanci na dama ba ko da kujerar gaske balle a samu fankar da za a sha iska babu raɓan simintin gaske ban ga akwai ma batun tiles ba ba ma kamar tiles ba ko ina za ka samu ba sai sai kuma ƙarshe sai na rufe maka da cewa rufin saman abin zancen wai ɗakin tsaro don kowa wannan baiti na biyar kenan To idan muka tafi baiti na shida kuma Alhaji Nasiru mun buɗe shi da maganar outpost ina son shi ma ɗauko maka hoton outpost ɗin duka dai ka ce ofishin 'yan sanda a hausance da division ɗin da outpost ɗin duka dai ofishin 'yan sanda ne police station ne amma is like kamar division yana gaba da outpost ne saboda a inna za a iya samun DPO ai kaga ya fi gurin da za a ce iya inspector ne a gurin to shi sa sai na ce maka outpost ko ya balbance
ko ya balbance kan maganar sako ka zanyi ba faifa da biyar saja ne kuma ga shi kara zanyi je ka sayo ka zo da takarda mai kara yana juyayi babu kushin guda ɗai tilo ga teburan kwasin zamgawa
daman tun a farkon wakar da nake muku magana na ce muku na ringa sabata juyata na shiga da fitan salo na zayyanawa wani lokaci sai ne amfani da salo na, tattaunawa shine kamar salon wasan kwaikwayo kowa ya faɗa ka faɗa in faɗa akwai kuma salo na ba da labari a karan kaina wani lokaci kuma salo na ni nake ba da labari akan wani kamar nan kusan guda biyu zuwa ukun duka sun haɗu na yi magana na fara maka magana akan outpost ku ya balbance kan maganarsa kuka zan yi ka gani nake magana ba fefa da biro sajan ni kuwa gashi ƙara zan yi nan wannan muna magana ne akan mai ƙara ya zo kawo ƙara fa za ka zo a nan najeriya a wannan tsarin aikin da ake ce a ofishin 'yan sandanmu takarda da biro da za a rubuta statement ɗin abin da ka kawo kai za ka fita ka je ka sau fashin kanmu. je ka sayo ka zo da takarda mai kara yana juyayi yadda nake magana na haka kare ta a'a ni da na kawo kara kuma zai na zai na so biro zai na so takarda to aikin me suke zaman me suke me amfanin su ba a sai musu ba ka gane shine sai na ce babu kushin guda ɗaya tilo ga teburan kwasan zama gawa takamaiman kujera guda ɗaya ta alfarma da za a zauna a ce ko ita ce ta koma waye a ciki in ka kalle ta ta mammotse ta ƙare ta kusa ƙarewa an kusa a koma zama a normal teburin ko to teburan ma sun ɓalɓance su ma dai sun zama gawa ya ilahi wannan fasifofi ne na ni da ku kowa ya san in ya je unguwarsu shigen haka yake gani in mun ce ba duka ba yes ba duka ba amma wa'anne ne suka fi yawa a zahiri lalatattun marasa ingancin marasa gatan marasa kayan aikin su suka fi yawa ina ta jero maka matsalolin ne da daga shi kansa na fara can a farko a shimfiɗa za ga na faro da mafarki mafarkin ya da a ce zai zama haka da an ɗan matsa gaba to sai na faro maka da matsalolinsa kuma daga wannan zuwa wannan iyakaran kansa sai aka dawo wasu ƙasashe kuma nake tuna maka ba mu kaɗai muke aikin ba ina tuna maka kallo wasu ƙasashe ma ka gaya suke yi aka dawo maganar yadda za a inganta shi sai aka dawo kuma kan maganar kayan aikin to yanzu kuma sai aka dawo kan maganar gurin aikin shi kansa gurin aikin ya yake daga nan kuma baiti na gaba zai buɗe maka da maganar yaya gidansa take rayuwarsa ta cikin gida kuma to baiti na bakwai Fashin baki.
Ko yanzu dai kafin ka je baiti na bakwai bari ni ma in yi kalar abin da ka yi abin da wai 'yan gidan rediyo ke ce masa yan postin.
Taurari suna fita a tsari ashe a cikin su ma akwai ilimai. Daɓen Allahu ma kubar ma'aiki iya kallo iya ganin mahangi. Jin Daɗi a duniyar masoyi. da ɓen Allahuma ku bar ma'aiki iya kallo iya ganin mahangi. Kalle abin da Fashin baki.
da na ɗaga kai na kalli birbishi na sai taurari daga jimarareransa. Wata na kewayen barar rukunai in ya samu ya haskaka mu mifes. Rana kuma ta dire waka ragarta tana tafiya bisa nufinsa mai kas. Ka kalli daban ilahu ba gazawa iya kallo a duniyar masoyi. duwatsu garuwa da duka tsirai da dabbobi akai bata kife ba daɓen allahuma kubar ma'aiki abinda wani ilahu bai iya ba sannan ga ƙoramu suna gudana da tafki teku ba gurin zuwa ba Idan ka ƙididdige hawa bakwai ce nan ma haka take ga magaci yayi. Kamar rumfawaye ya ƙagi rumfa ya sa jin karta ba da gayyata ba. Ko da mun ce ƙasan mashin faɗa ce ko ni ko kai musan ba ma naɗe ba. Wasanni uku na fi so na koya don su ba a zare ki duka masu yi ba. Harbin kibiya iyo cikin ruwaye gudun doki a yi shi babu shayi. Yakin gwalalo gaji da masu zamba ƙaryar ƙarfi bai ga mu'ujiza ba. Zarata sun daɗe suna haƙowa namijin dutsen da bai ji tunkuba ba. sai annabi ya rike abin hakan nan duka ɗaya biyu uku bai daɗa ba duniya tugo shi ba da gajiya ba rasulun lafiya hane mutawa da zan yi adon yari maɗan sarakai cikin akushi guda zan so mu taru da fadawa da dukkanin abokai albarka za ta mamaye mu karu khalilun lakabakin da duk aka yi masu kusurwoyin yake kira a taru kuma girman kai ba zai yi mallaka ba ɗagawa rusa martaba dagawa. Idan na kalli sahara da ƙura da raƙon masuna take tarairayi. Idan mai su ka gan shi ba ya waige a kyakkyawan nufin shi kwai dalilai. Mafariki in ciki farin ciki ne to ba ajiyar da duka sai aminai. manoma gonakin su tabla shuke farfesa bani rai na kirkirawa daban allahuma ku bar ma'aiki iya kallo iya ganin mahangi jin daɗi a duniyar maso
fashin baki Muna kuma ci gaba da sharhin waƙar farfesan waka ne wato Suleiman A. Tijjani mai suna ɗan sanda. Kuma mun dire a baiti na bakwai wanda zai karanta wannan baitin na dakatar da shi muka ɗan tafi hutu rabin lokaci da wannan wakar. Yanzu kuma ga baiti na bakwai kamar haka.
batun da ka jina a sitecin shi ne can gidan ɗan sanda shi babin shi mai lasite a faddara shi ba wata gwanda aikin bai hana masarance wayo rayuwar ɗan sanda wa jami'in tsaro lamba ɗaya an kabari kamar wata garwa.
ina kwatanta maka yadda ka ji taɓarɓarewar abubuwa a wancan gurin aikin nasa to haka nan ma gidansa zai wahala wai a ce maka wai wannan ɗan sanda ne kaga wani gida fellele kaga wani gida ƙerarre kaga wata mota ƙerarriya kaga wasu abin hawa da lafiyayyu wai a ce maka wannan na ɗan sanda ne ana alfaharin shine ɗan sanda a unguwar me yake zai wahala shi sa sai na rufe baitin da cewa wai jami'in tsaro lamba ɗai an ka bari kamar wata garwa kamar wani fafukaccen abu da an cir mai amfani an kwangwarar da shi a guri ɗaya kawai ba da amfani bayan ba haka ya kamata ya zama ba ya san sirrin tsaron ku ya san sirrin tsaron ƙasar ku komai zai iya faruwa don mai isa za a yi sakaki da inganta rayuwarsa shi sa ka ji ma a ɗan gona biyu nake cewa shi babinsa mai lasi ce a fattararsa ba wata ga gwanda. Fatara uh, kalmar larabci ce ita ma, amma bahaushe da ya kawo fatara sai yake nufin talauci da kakanuka yi. Amma shi a larabci yana nufin fatara yana nufin wani wani wani lokaci wani yanayin lokaci na da aka samu babu jagoranci ko shugabanci ko na annabci ko kuma na jagorancin al'umma kafin wani ya zo dan wannan tsakanin shine fatara. amma mu kuma a hausance fatara da ka zuba haushi ya ce fatara yana maganar kakani kai karfin talauci aikin bai hana masa rance wayo rayuwar ɗansa saboda yadda abin ya ce ci na arai shine sai ka ji na ce wayo rayuwar ɗan sanda ihun da yake alakanta ƙarfi da kuma ɓacin rai da tausayawa ga irin yanayin da ɗan sanda yake ci. To a baiti na takwas kuma sai na ɗauko maganar yawan su 'yan sandan da irin yanayin yadda ya kamata a ce yawansu ya kai da kuma su dace da yawan al'ummar ƙasar don aikin ya inganta. Inda na buɗe da cewa ga adadinsu ya kasa ma fashin baki Ga adadinsu ya kasa ma ya zama nawa saba komai. Yan haka ma abin kunya ne an gaza a tare musu komai. Wannan zamani na kwakwale ci gaba ya gama mana komai. Inde har da kayan aiki ɗan sandan ya fi na kowa.
mana uh, adadinsu kamar yadda dace irin ya dace da yawan mutanen ƙasar domin ƙaruwa ake tun kimanin shekaru nawa tun 2006 aka yi kidaya. Kidayar 2006 kuma ta ce mun kai mu miliyan 180 daga wannan lokacin zuwa yau nawa ne suka ƙaru sannan ko a lokacin shin ta kai tsantsa tsantsa ingantacciya ce iya haka take haka muke adadin mu kenan to gaba su iya haka ne yanzu kuma nawa ne suka karu to yan sandan mu kuma adadin su su nawa ne sannan a tsarin aikin a duniyance yaya ake ganin aikin ya inganta ya inganci kamar mutum nawa ne ya kamata a ce kowane ɗan sanda yana tsare su sannan su ba sa mutuwa wasu ba sa ritaya an ƙara wasu nawa aka ƙara to shi sa nace akan wannan ma ba zan ce komai ba adadin to wa'annan din ma da suke akai muna ta faman ya za a yi a inganta abin su matso to ina ga kuma wasu ƙari domin ana buƙatar ƙara shi yasa tun daga farko sai na ce adadin su ya kasa ma amma ba ni son in ce ma komai dan haka ma abun kunya ne ma'ana da kunya a ce a wannan adadin da muke da su mun gaza mu yi musu wani ingantaccen tsari rayuwar ta inganta ta yadda in ba mu zama na farko farko ba a duniya amma ba ma koma na karuran baya a samu a layin waɗanda ba su da inganci ba sai na ce maka wannan zamani na kwakwale mana lokacin ci gaban technology abin da nake magana kenan a nan kwakwalwa ba kwakwalwa kawai ta wadda taka nake magana ba ina magana kwamfuta ina magana kuma ci gaban duniya na na na na, na, na technology na kimiyya da fasaha ma'ana. To in dai har da kayan aiki to 'yan sandanmu sun fi na kowa. A ce ɗan sandanmu gayan ga himma da yake da ita ga hikima ga kwazo ga basira ga sanin aikin. A inganta sa kuma da kayayyakin aikin da kwamfutocin duk da ake bukata. Da kuma tsarin fasahu fasahu na kimiyyar sadarwa a yi masa duk abin da ya dace to da an ga wannan irin ɗan sanda za a yi a duniya shine karshen baitin nake ce maka in dai har da kayan aiki ɗan sandanmu ya fi na kowa. To baiti na tara na buɗe shi da magana kuma zunzurutun kayan aikin sai na fara da cewa sai ka ga bindigogin da wuri su ne an kama ɗan sanda da ɓarayi da masu ta'adda su ne ke riƙon mai tsada wata ma shekaru ta gwammai ba a harba ba tauri ganda ta yi tsatsa ba ta motsa ba ko da kwai biɗar warwarar waƙoƙin farfesan waƙa
su ne an kama ɗan sanda da ɓarayi da masu ta'adda su ne ke rikon mai tsada wata ma shekaru ta yi mai ba harba ba ta wuri ganda ta yi tsatsa ba ta motsawa ko da kwai bidar gaugawa
warwarar waƙoƙin farfesan waƙa.
Kai su nan ba shi da na biyu, cikin lumana ba wata ƙwarzaba, cikin aminci babu hayaniya, sadar zumunci ba mugun hali, tsirrai kalolin ba sa kirguwa, cikin zumuɗi babu fagauniya, ga ɗan itin je mage al'adar. idan ka hanga ka hango ruwa kamar ka ce sun haɗu da can sama ga gajimare ya yi gida-gida mana sakin fuska ga dariya a tsibirin sahila da fara'a abin ayo kewa wannan wuri a tsibirin sahil akwai ruwa wannan guri aljannar duniya a tsibirin sahil da murmushi rayuwar farfesa sabuwa wannan guri aljannar duniya a tsibirin sahil cikin ruwa a tsibirin sahila farin ciki rayuwar farin bisa sabuwa a tsibirin sahila da al'adar abin da rai yake shauƙin sangani zafin rana daidai yan uwa kuka na tsuntsaye mara razani ga yanayi mai kyau kuma ga ruwa ‘ya'yan itace sun maka sasani, sanyar yare iskar saka gyangyaɗi, daɗin da kan sa yayi mantuwa.
warware waƙoƙin farfesan waka cikin nishaɗi ba wani tunzuri hada-hada mai ɗaukar hankali ana tsaba zan bar mar hanzari al'ummatai kowa daga nahiya annashuwa mun kaiwa zabari turbayar yashi damshi cigiya farin ciki wasan igiyar ruwa a tsibirin sahil akwai ruwa wannan guri aljannar duniya a tsibirin sahil da marmashi rayuwar farfesa sabuwa a tsibirin sahil a dangane akwai ababen ɗaukar hankali tsibbirai ɗari har sun yi da sha biyar su ne su kai ya sahila a asali akwai guda uku sun kere duka domin sahil su ne tubali mahaifar asalin da ladin duka ga suna a tsibirin sahila cikin ruwa
bashin baki.
Cikin shirarwa na gaba za mu sake gayyato muku farfesan waka domin ci gaba da sharhin wasu daga wagoginsa.
warwarar sakakkiyar sakar hikima da aka saka ta da allurar waka domin faɗin sokanka da hannunka mai sanda ga al'umma.
Kowaye mai wannan warwarar?
mai gabatar da wannan shirin da kuma bakon shirin su ne masu wannan warwarar. To sai dai wa ke zama bakon shirin?
Bakon shirin shi ne masakin sakar da za a warware.
Fashin baki.
ku biyo ni a sannu waƙar matamkar ba a fara yi ba. Waken da muke ba mu kai wasu ba wasu ba su yamu ba. An ku duba ‘yan yatsuwa za ku gaba daidai suke kai da kai ba. Duk mai mun soka malami ne ko bai mai ya ba. Zancen zuci ban so ya fito ta makogwaro ba ga kalmomi baki ba zai iya ya faɗa ba. Farfesan waka ba zai yi wa in manta da
Fashin baki.
More music at housesongs.com.